والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا موا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a yau za mu ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktun bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh safi rahman al-mubarak ya rubuta رحمه الله تعالى idan ba manta ba muna ɓangaren da yake bayani dangane da shubuhohi daban-daban ko ruɗani daban-daban da kafirai suka yi ta haifarwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da da'awa zuwa ga addinin Allah take da shekara hudu katal a duniya. Da mana annabi ya fara da'awa a bayyane a shekara ta hudu da annabci da manzanci. Da ya fara fitowa fili yana kira zuwa ga Allah sai kasance kafirai kuma suna kawo rigingimu iri daban-daban domin su ruɗa kwakwalwan mutane. Allah ta baraka wa ta'ala bai bar su ba, Allah ta'ala ya ta mayar da martani, martanin nan kuma da aka yi ta mayarwa martani ne masu ƙarfi ƙwarai da gaske. Don haka a yau za mu tashi darasi na nawa, darasi na hamsin da ɗaya. Lamba ta uku alhailula bainan na kangewa a tsakanin mutane. وبين سمائهم القرآن da kuma tsakanin sauraronsu ga alkur'ani wato kafirai sun yi yunkuri da ƙoƙarin kange mutane kada su saurari alkur'ani saboda a yanzu ko arne ne idan ya saurari alkur'ani sai ya yi laushi in dai za ka saurari karatun kur'ani in kana da imani ka samu natsuwa in ba ka da gaskiya ka tsorata saboda haka ko wanda ba musulmi ba ne sai qur'ani ya yi tasiri a cikin zuciyarsa ko a kansa to da kafirai suka fahimci haka sai suka ce to bari su ɗauki mataki yadda za su hana annabi karatun qur'ani yadda mutane ba za su saurare shi ba wa mu'aradatuhu bi asatiril awwalin da fito na fito da tatsuniyoyin mutanen farko yasa lokaci za ka samu kaito irin abin da yake faruwa a wadansu majalisai na karatu maimakon a zuwa sa littafi a gaba ya ta karatu sai a kama tade-taden duniya yanzu idan da zan kawo tadi wanda zan ba da dama wa mutane su sa baki su yi ta kwame za a ga mun yi minti talatin ko awa ɗaya muna abu guda ɗaya na ta sharhi alhali ba mu fassara aya ɗaya ko hadisi guda ɗaya ba in kuma na fassara aya ko hadisi nake ai karin bayani mutane su ta nokewa amma yanzu ina kawo wani kafi sai to jam'iyya mai rogo to sai ga kowa ya kawo abin nan ko jam'iyya mai lema in ka tambayi masu rogo da mai za fi sai ga masu ba da amsa suna da yawa to masu lema kuma ya za ya rike leman ita kuma tsintsiya an sa robale abin ya yi yawa robale din ya ɓalle yana za a tattaro ta eh zana akwai ɗayan masu menene ok akwai masu makulli ko to makullin ma wanne ne babban ne wanda ba zai shiga aljihu ba ko ɗan kare to ana kawo wannan sai ga kowa ya farka yana son ya tofa albarkacin bakinsa an ajiye karatu a gefe kuma an kama wata hidima da ba. Ko siyasan duniya yanzu kace za a kawo za mu yi ta sharhi ne, rikici tsakanin Ukraine da Rasha, rikicin da ake a ƙasar sudan rikici na libya rikici tsakanin amerika da iraq rikici a ina ne to kuna ganin awa nawa za mu yi kafin mu gama to ire-iren waɗannan abubuwa mutane sun fi so ku ji duk abin da yake na gulma ne ko abin da ba za ka wahala da ƙwaƙwalwanka ba za ka faɗa ba mai tambayanka hujja aya ko hadisi to za ga mutane sun fi sa baki a wajen sun fi sauraro kuma sun fi son a yi ta magana a kai alhali musulunci kuma baya son haka yasa a zamanin annabi kafirai suka ce annabi ya yana karanta qur'ani to ku kuma ku samu waɗanda suka san asatirul awwalin shine tatsuniyoyin mutanen farko kamar yadda za mu gani na'am كان المشركون مشركين سن كسنتي بجنب إثارة هذه الشبهات a ɓangaren tayar da rigingimu iri daban-daban yahuluna bainan nasu wa baina sama'ihim alqur'an suna kangewa tsakanin mutane da sauraron alqur'ani wa da'watil islam da kira zuwa ga musulunci bi kulli tariqin yumkin da duk hanyar da za su samu dama وكانوا يطردون الناس har an wayi gari sun kasance suna koran mutane da barin annabi wa yusiruna shagaba suna tayar da hayaniya wa dauda'a da hargowa dama waɗannan kalmomi guda biyu suna tafiya a jere kuma duk ma'anar su ne in ka gana ta hayaniya wannan shi ake kiran sa shagab wa dauda'a ba a son a fahimci asalin abin da yake na gaskiya ke nan. Wai ta gannauna har ma wake-wake suke yi dalilin da ya sa ɗan su malamai suke cewa waƙoƙi in sun yi yawa ba kyau. Kuma yanzu a waɗanda addinin su sun fi fifita waƙa akan ma haddace Kur'ani ko hadisin Annabi. To kafiran da yana daga cin abin da suka kirkiro ko suka bijiro waƙoƙi domin su hana sauraron alkur'ani da hadisan annabi wa yana bu da wasa iri daban-daban domin ka je filin kwallo za ga waɗanda suke kwallon da masu kallo abin da ya baka mamaki an ka zo wajen karatu daidai kun mutane za ka ringa gani duk inda ake karantarwa ko ake wa mutane ba su da yawa eh amma aka ce wasa ake yi kokawa wasan kokawa ko wasan sha'i na filani wanda ma da yawa suna filatancin ba a jin abin da suke fala amma za ga mutane sun je sun goya sun taru suna kallo saboda haka kafirai a wancan lokaci sun kirkiro ire-iren waɗannan don su hana mutane sauraron karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ra'aw anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yata'ayya li da'wa idan sun ga annabi ya shirya zai yi wa'azi to su kuma sai su shirya tsiyansu aw idza ra'aw yusalli ko idan sun ga annabi yana sallah wa yatlu alquran yana karatun qur'ani sai fa lokaci yake son karatun qur'ani a bayyane za ga yara wani lokaci ko sun zo sallah azhar ko la'asar sai ka suna bayyana karatu saboda yaro shi baya tsoro baya tsoron ka kama shi a fatiha ko a sura ubansa ne yake tsoro eh inda bai iya ba amma yaro ba ruwansa to irin wannan bayyanawan in yaro ya daga murya da abin nan sai ka ce kai ka dan rage muryarka kar ka hana shi kwata kwata nan zaka gane cewa malaman suna karantar da ki daidai ko akwai gyara shi ba ruwansa sallah azhar ko la'asar zai bayyana karatu saboda a wancan lokaci annabi yakan zo ya sallah ya bayyana karatu idan kafirai suka zo wucewa sai su ji daɗi sai su tsaya yasa ake son a samu makarantun qur'ani yana da murya amma in yana da dukakken murya ko dukakken murya to Allah ya baki wannan bai baki wannan ba tunda zaka samu wani yana da hadda yadda ka san danko amma in zo karatu yadda ka san ana buga garwa haka za ka yi tafi kuma Allah ya baki hadda mai kyau dama abin da ake so ka samu haddan karatun Kur'ani kuma da murya saboda muryan tana jawo mutane da yawa ina jin na taba bada labari wani lokaci idan imam na alharamain shine imam kudai abdurrahman al kudai wani lokaci ya zo yana karatun magariba ko isha'i ko sallah asuba sai ga masu jinnu yana ta taki jinnunsu yana ta taki in baka yi sa'a ba ma wani yana gefe karɓe ka eh da farare da bakake saboda Allah ya bashi murya yana fara fatiha din nan kawai sai ka ji kaman tsikan jikinka yana tashi to kaga masu aljanu dole aljanu su tashi saboda karatun qur'ani yayi tasiri wa aljanu yasa da kafirai suka gane haka to in annabi ya tashi zai sallah ya fara karatu a bayyane sai su kawo hayaniya ba za a ji karatun ba balle ma a shiryu قال تعالى وبنجد تعالى يتي وقال الذين كفروا ولن تك كافرت سكتي لا تسمعوا لهذا القرآن kada ku saurara ga wannan alkur'ani kada ku kuskura don kuna sauraron sa zai ja ku don yadda ka san dan ku haka yake wala gauti dan ku ko magana ce su wala gauti ku yi lagau shine wala gauti wannan da fi'ili ne daga lagau shine ku yi tsayasshen abu abinda baya da amfani ko ku tada hayaniya ko ku ta ihu la'allakum taglibun idan kun yi haka za ku samu rinjaye za ku karya ki ko ku ci nasara ba za a samu masu sauraron sa ba fata inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yatamakkan min tilawati alqur'ani alaihim fi majami'ihim har ya kasance annabi baya samun dama ya karanta musu alkur'ani a wajen tarurrukansu wani wadihim da ainihin wuraren zamansu na daba-daba saboda an ce daba asali wajen da mutane suke taruwa yana yin yiwa akwai hayaniya wajen kwana sai da abinci ko ana yin wata sana'a asali kenan daga baya ne kawai aka samu yan iska suka bata daba ina nadiya nadiya guda ɗaya ƙur'ani ya ambata nawadi shi ne wurare daban-daban in ka kai kana iya kafa majalisa kullum da safe ko da yamma za a iya samun mutanen da za su zo su zauna a majalisa sawawun a gindin bishiya ne ko a bakin hanya ne ko a kofar gida ne ko kuma a gidan mai ne sai dai kuma akwai dokoki da musulunci ya ɗora a yi ƙoƙari a kiyaye wala yana daga cikin abin da muka gyara a cikin littafinmu na dubban zaman majalisa wa rediyo muga mako mai zuwa insha Allah ta'ala za mu zo da wasu kofi wanda Allah ya sa zai samu zai samu insha Allah na'am illa bi awakhir sana al-khamisa min an-nubuwa sai a ƙarshen shekara ta biyar da annabci da manzanci manzo Allah ya dan samu dama zai dan karanta musu ba za a samu masu tayar da hayaniya ba wa zalika aidan an tariq al mufajaa sai dai ya fara ne da hanyar auke yana zuwa sai fara karatu sai an yi yunkuri za a kawo hayaniya sai wani dattijo ya ce a a ku bar shi ku bari mu saurara to dama haka Allah yake kawo taimako ta hanyoyi daban-daban دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة ما تارد سون ثمن فانتبع كافية فارق رسول وكان النذر بن الحارث sai aka samu wani kafiri wani katon kafiri a zamanin annabi ana kiransa annadur bin al-harith ahada shayatin quraish hikirari yake masa ma ɗaya daga cikin shaydanun quraishawa ka san kowane gari in aka zo aka ce ana neman yan iska to ba za a rasa ba idan ka je wani gari ka tambayi asalin ɗan garin ka ce ni waɗanda nake nema shehu don aka ce ɗan iska ɗan iska za ka samu irin samarin nan ne wanda ba su mallaki hankalinsu ba sai da yan shaye-shaye da sauransu amma an ce shegun gari to za ka samu ɗan shekara saba'in ma shege ne da so ake haɗa baki a cutar da mutane a cutar da al'umma wannan a hausance kenan to saboda haka an aka ce annabi rubin al-harith kaga yana daga cikin shegun quraishawa kenan saboda me ko kuma me yake yi gashi za a bayyana mana a nan karkalimar hira ya taba zuwa birnin hira ta ƙasan iraki wa ta'allama biha ahadisa a wajen ya koyi irin tatsuniyoyi na mulukul far sarakunan farisawa saboda sun daɗe suna mulki akwai tarihi kuma duk garin da ka je ko a yanzu ne ka samu sun haura shekara ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari hudu to sai ka samu suna da tarihi sai dai ba rubuta ba to waɗannan farisawa sun dade wato yankin ƙasan iran kenan khalafahu na'am wa hadith sannan da labarai na rottom shine razdam rottom irin razdam na da yanzu ka samu tsohon ma'aikaci wanda ya yi native authority ina su ne wanda suka yaki da razdam ko masu na native authority chairman eh ina ka tambayi chairman mai ruwa razdam nawa ka yi aiki da su kuna ina jin nan nan ma akwai razzam ya zauna ko a nan ne ko a bauchi ko a jos ne a nan ma akwai razzam da ana turo turawa daga baya sai aka zo ana turo masu abin da wanda turawa suka yi training din aha to kun gani saboda haka in ka samu tsohon hannu zai iya baka labari ai razzam yayi kaza tun da duk inda aka ce akwai sarki rabzam shi ne ke naɗa shi in ya ce ya naɗa ki ya naɗu in ya ce ya sauke ki ya sauke to labaran ire-iren waɗannan wasfandiyar da kuma isfandiyar shi ne tarihi irin da su ko a yanzu aka ce za a ɗauko tarihin shugabannin amerika littafi ne guda shugabannin najeriya tarihin sabubakar tafa balewa sakakin ibrahim saddaunan sokoto eh ai kaga suna da yawa to idan ka zo kana karanta wa mutane abinda za su yi amfani da hankalinsu su wahala ba sa fahimta sosai in ka kawo ba za su saurare ka sosai ba ana zuwa da wancan labarai sun da abubuwa ne masu sauki ko na sarakuna ko na ya sai ga an cika to ba a son haka saboda duk abin da yake na tatsuniya za ka samu wani karya ne tarihi kuma wajen da yake da muni ba a bayyana shi barai da gaske don haka sai za a rubuta tarihin wani abin da yake da muni za a rubuta ne a ciki a ce babban mutum ne gashi ya zama gwamna sai a ce ai ubansa ya taba satan akuya an daura masa igiya an masa taba keke eh ko taba keke ne ko taba kaka za a rubuta a cikin littafi ai ba zai yi ba bayan kun gama tarihin saukace to ga tarihin babansa amma ya taba satar na kuya ai ko ruta shafukan baya ba wanda zai yadda da wannan eh to shi yasa tarihin ma ba kowanne ne yake yarda da shi ba shi yasa alqur'ani ya faɗi tarihin abu mai kyau ne zai faɗa idan mummuna ne zai faɗa don na baya su dauki darasi to shi annadar bin al-haris duk yana da irin waɗannan labarai yana da takaddum yakan dauko ya ta karanta musu saboda haka fa kana idza jalasa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majlisa idan annabi ya zauna a wata majalisa li tafkiri billah domin ya tunatar da su Allah da tahdhiri min nikmati don ya tsoratar da su azaban Allah kalafahu annadar sai annadar ya biyo bayansa da yana yin nasa a gefe to bai haƙura da mutanen da suke taruwa masa ba a waɗanda suke taruwa a wajen annabin ne ba a so saboda haka sai bari sai annabi ya tashi sai shi ma ya zo ya sake kafa nasa a wajen wa yaqulu yana cewa ana wallahi ya makara quraish yana ce ni din nan ina rantsuwa da Allah ya ku taron quraishawa ahsanu hadithan min labari ne ya fi nasa daɗi kuma yuhaddithu an muluki farisa sai ya ba su labari da tarihin sarakunan farisawa wa rustum da razzam wa sandiya da sandiya kuma ya kulu tana ƙarshe sai ya ce musu limaza muhammad ahsanu hadisan minni wai da da menene muhammadu ya fi daɗin labari da ni da na wanda za su wani fi daɗi wannan fa duk ana kokari ne domin a murkushe ayoyin Qur'ani su ko ban sani ba Qur'anin na ba maganan Allah ne ba wanda ya so murkusa shi ba amma ba su gane ba to yanzu ina labaran sarakunan farisawa ina labaran razzam razzam eh ko tarihin garinku ne aka rubuta zai yi wahala ka samu wani yaro ya haddace shi amma sai ka samu yara da yawa sun haddace Qur'ani ga masu haddan hadisai al-kutubu sitta kaga yaro karami ya haddace sahihul bukhari sahihu muslim sunan at-tirmidhi sunan an-nasa'i sunan na abi dauda da sunan na ibn majah yanzu da masu karawa ma da musnad na imamu ahmad hadisai wajen dubu arba'in wannan kaga ya tsari ne na Allah wala kad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir kun alqur'an wa ma yata'allaqu bi qur'ani da abin da yake da alaka da qur'ani ko yanzu da muke zaune a nan mutane nawa suka haddace qur'ani mutane nawa ne masu izibi 40 mutane nawa ne masu jubi 30 da masu goma da masu biyu da masu waɗanda yake daga alamtar zuwa ƙasa eh kuma ba za a rabu su ko daga alamtar ruwa kafa na to wannan kenan in kana son karin bayani sai ka dubi sira na ibnu hikka al-mu'afiri wa min riwaya an ibn abbas a wata riwaya ta abdullahi dan abba radiyallahu anhuma anna an-nadra kana qad iftara qaina duk da haka fa bai haƙura ba annadar bin al-haris sai ya sake sayan mawakiya mawakiya domin suna yin haka kaina mawakiya wanda manyan mutane suke ajiyewa a majalisarsu a da akan samu manyan mutane suna yin majalisa kamar yadda muka ambata daba daban-daban za su sa kawo abinci jama'a su zo wajen sannan da mawaƙiya a gefe tana waka tana ɗebe wa mutane kewa abin nan maka an yi haka balle kuma kewaye to shi ma ya samu wata mawaƙiya wanda ya saye ta ya ajiye ta ta musamman saboda ɗebe kewa fakana la yasma'u bi alin yuridu al-islama idan ya ji labarin wani yana son ya karbi addinin Allah illa talaqa bihi ila qainatihi sai yi dabara tun da babban mutum ne sai ce a kira wani ko ya je ya samu wani sai ya kama hannunsa ya ce zo mu je zo mu je mu dan tattauna to tattauna wannan kuwa kamar a shiga falonsa ne a kawo maka girki iri daban-daban na ban baka saba ba a kawo mawaƙiya ta zo tana ta waka tana rawa tana rangwari to kaga in ba mai karfin imani bane sai a tafi da shi gaba daya saboda haka sai ya jawo irin wannan mutumi fa ya kulu a tsinihi sai ya ce mata ku zo ku ciyar da shi wa tsinihi ku shayar da shi a irin wannan shaye-shaye ne ba kai hankali ba sai ka sha giya sai saboda duk inda ka je in dai baka yarda da wajen ba musamman yan bokon mu na yanzu a ringa takafin ban an zo da wani abu a cikin kwalba ka ce da Allah dan baka wannan kai ma ka taba akwai waɗansu jirage waɗanda yake in ana yawan tafiye-tafiye a cikinsu ba sai na ambatu sunayen jiragen ba sun kusa wani lokaci a wajen wa'azi bai kamata a ringa ambaton abu balo-balo ba za ku shiga jiragen za ku yi tafiya ko da mai nisa za su zo suna zagawa da abubuwa na shaye-shaye saboda a ka'ida a doka idan an shiga jirgi ana zaune ana son a yawaita shan ruwa ko kuma shan wani abu mai zaki to za su zo suna yawo a tsakanin kujeru wannan kyauta ne free of charge saboda ka riga ka biya a cikin kudin tikiti za a ga su fanta da mirinda da coke da pepsi da sprite ina jin laka sai ne dai ba ba gani ba a wajen amma shi ma akwai ai mai tsami akwai mai tsamiya akwai mai lemo akwai mai menene to wannan abin da suke turawa din za ka samu akwai giya eh za ka samu akwai giya kuma giyan ma iri daban-daban da baƙaƙen giya da fararen giya a cikin giya akwai farare eh to wani abin da zai baka mamaki shine za ga mutanenmu kai ka shiga jirgi za ka je kasuwanci a china ka hadu da mutane iri daban-daban lokacin da aka zo ana tura waɗannan abubuwa akwai abin da baka sani ba amma akwai abin da ka sani tunda ka san fanta ka san mirinda ka san coke ka san pepsi to ka nemi wannan mana baka ko ruwa zalla ruwa zalla za a gaishe gashi in ka ce hota za su baka sai ga mutum yana nuna wani abu saboda ya ga wani dan karamin kwalba an juye masa ya sha kai ma sai ka ce karamin kwalban nan kake so za su kalle ka yanzu ka ga duk kalle ka haka da wani abin za su ce maka a'a to kai baka jin yaren su su ma ba sa jin yaren ka ka gwada karamin kwalba sun ce a a ka gwada cibin da kake so za ku nemi wani ya fassara maka wannan fa whisky ne ka san whisky wato ya kauce kare ce eh to mummunan giya mutumin da bai saba shan giyan ba lokaci guda idan ya sha sai hauka ya sa wani lokaci za ku yi tafiya daga nan zuwa ethiopia ko daga nan zuwa irin su uganda da su wannan kasashe makamantan waɗannan sai ga waɗansu sun je sun sha abin da ba su saba ba sun zo suna ta muku buge-buge sai an ɗauko likitan jirgi ya musu allura to shi yasa ko a nan najeriya a ce a yankin Abuja ko a Legas ko a ina ne an kawo ruwan zaki iri daban-daban to ka tambaya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ka tambaya in ba haka ba za ka je ka sha giya da don haka annadar bin harith abin da yake kenan kaga kamar talakawa yake nemowa sai zai ba su abinci saboda talaka ne za ka jawo shi ka musu ka ce ga liyafa ya ta godiya yana jin daɗi amma mutumin da ya saba goge wuya ka kira ki gidanka to me zaka baki eh dambu zaka baki eh dambun ma in kai mai kyau zai ci amma ba dambun tsaki ba kuma shin ya ga dama zai sa a masa dambu da shinkafa kadan a ciki da ganye da yawa sannan kuma ya sa a ɗauko hanta a yanka ƙanana duk cokali ɗaya hanta ne misali kenan to kaga wannan kare ya tefe ka baki dan mu sai dai ka baki ganye da yawa mai yawa ya tuna irin da da to yaudaran mutane yake yi sai ya kawo su ya ce a ciyar da su a kayar da su waganni kuma ke masa waka ya ce haza khairun mimma yad'uka ilaihi muhammad ya ce kaga wannan kullum ka rinka zuwa wannan majalisa ka more abin ka ya fi alheri da abin da Muhammadu yake kiran ka zuwa gare shi to kun san lalle wannan shaydani ne daga cikin shayatin makka shayatin quraish wa fihi nazala qawluhu ta'ala akan fa nema Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa minan nasi daga cikin mutanen nan na makka manyan mutane manyan shari lahawar hadisi wanda yake sayan abin wargi na wasa na waka da labarai yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane da barin hanyar Allah wa yattakhidaha huzwa kuma ya sa su riki karantar da addinin Allah abin girki to kaga ai ba daidai bane yanzu ko da masallaci ana karatu asabar da lahadi ana biki masu wucewa sai ta busa abin su sai ta danna hon ko masu kamfen ɗin siyasa eh su zo da motocinsu na siyasa wanda aka samu su manya-manyan sifiku ba su sa wa masallaci manyan sifiku ba sun sa wa motocin kamfen ɗin su manyan sifiku kaga daga nan ma za a gane cewa ba su sa abu ba za su kai labari ba kuna karatun qur'ani kuna karanta hadisan annabi su kuma suna wucewa da yiku to babu bambancin sai da irin waɗancan kafirai na zamanin annabi Allah ya kyauta sai al-istihada wa halhalu za mu shiga ɓangaren wahalhalu a farkon wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai wahalhalun nan kashi biyu ne akwai wahalhalun da sahabbai suka sha akwai wanda annabi da kansa ya sha yanzu za a fara kawo mana na sahabbai ina jin anan ya kawo misalai ɗaya sun kai wajen goma sha uku na waɗanda suka sha wahala a dalilin sun karbi addinin Allah amalan mushrikuna al-asaliba mala yace mushrikai sun yi amfani da hanyoyi daban-daban allati zakarnaha waɗanda muka ambata a baya kai an fa kai an ɗaya bayan ɗaya li da'wa domin su rusa da'awan annabi ba'da zuhuriha bayan bayyananta fi bidayati sanati rabi'ati min an-nubuwwa a farkon shekara ta hudu da annabci da manzanci wa malat ala zalika asabi aka samu waɗansu satuttuka وشهور لو الأنس وكني وهم مقتصرون على هذه الأساليب sun takaita a bisa waɗancan na tada hayaniya da kawo rigingimu da kawo rudani su suna ganin za su iya gamawa da ainihin da'awan annabi na alkur'ani da hadisai da'awan musulunci gaba daya la yatajawazunaha ba ta ketare matakan da muka ambata a baya ila tariqil ittihadi wa ta'zir zuwa ga wahalarwa da azabtarwa lokacin da su fara wahalar da bayin Allah ko azabtar da bayin Allah ba walakinnahum sai dai su din nan lamma ra'aw anna hadhihi al-asaliba yayin da suka ga waɗannan hanyoyi lam tajid nab'an ba su yi amfani ba fi ihbati ta'watil islamiyya wajen rusa da'awa na musulunci istakaru fi ma bainahum sai suka yi shawara tsakanin su fa qarraru al-qiyama suka ce yanzu kan za su dauki mataki za su tsaya tsayin daka fi ta'zibil muslimina yanzu za a azabtar da musulmi wa fitnatihim an dinihim za su fitine su da hanyoyi daban-daban domin su raba su da addinin su fa haka za kullu ra'isin saboda haka kowane shugaba sai ya fara yu'azzibu man dana min qabilatihi bil islam yana azabtar da wanda ya bi musulunci daga cikin kabilansa wanqad da kullu sayyid kowane wato jagora ko ubangida shi ma yake so alaman tara min abidihi bisa wanda ya zaba daga cikin bayansa tariqal iman hanyar imani sai azabtar da shi saboda haka shugabanni suna yi iyayen gida suna yi duk wanda yake da hali yana yi na wa kana min at-tabi'i saboda haka yana daga cikin al'ada an yuharwil al-adnab wal awdashi ko kuma talakawa su yi gaggawa kal fasadatihim wa kubara'ihim su tattaru a bayan shugabannin su dama mafiya yawa talakawa haka ne ko a Najeriya mu ma abin da yake na kasa mu kenan in kowa ya fito yana takara kowa ya fito da abin nan nasa sai ga da yawa ana bin sa wani sai an zabe ke zai ta gasa mutane ana la haula wala quwwata illa billah in da zai sake dawowa ya waba habi wa ma la haula wala quwwata illa billah din nan to za su sake la haula wala quwwata illa billah su zunci hatsi din nan kuma su sake zaban sa Allah ya kauta ala aznabu wal awda'u su ne talakawa kalmomi ne guda biyu waɗanda suke da ma'ana iri da za mu yi ta samun waɗannan kalmomi a gaba wa yataharraku hatta mardatihim wa ahwa'ihim suna motsawa ne gwargwadon yardan iyayen gidansu da kuma son zuciyan iyayen gidansu sai ka sa mutum bai da ra'ayi yana bin ra'ayin uban gidansa kamar bafaje ne ya zama bafaje idan an ce baki ne ce baki kiran an ce fari ne ce fari sot ko da abin baki ne idan ubangidansa ya ce fari ne sai ya ce fari sot ranka ji daɗe in kana son ka jaraba sai ka ce dama na haka don jaraba ka ne makaryaci wannan abu baki ne sai ce a'a da kace fari ne sai na ganki fari to amma yanzu da kace baki ne sai na gane ashe baki ne eh shi ba fadi haka yake to suna na sunabu wala ba mafiya yawa ba su da ra'ayi yasa in mutum ya bi ire-iren waɗannan to halaka zai yi ya kamata ya kasance kana da ra'ayi na kanka kana da hankalinka ka yi amfani da hujja ko da baka da komai fajarru alal musulmina saboda haka sai suka jawo wa musulmi wala fiya maddu'a minhu musamman masu rauni daga cikin musulmi wailatin abubuwan kaito sune wailat wato abubuwan wayo wayo ne waila takha'iru min haljulud wanda zukata suke raura fatun jiki suke raura bari wa akazuhum suka kama su bi niqmatin da azaba iri daban-daban tatafattaru li sama'iha alqulub wanda zukata suna iya kekkecewa idan suka ji labari to mutumin da za a ce ya karbi addinin Allah ana yankan namansa ana jefarwa ana ce ya kafirce da addinin Allah a yanki naman mutum ana jefarwa shi kuma yana ce ba zai kafirce ba inda kai ne kake matsayin ai ba ma za a je wajen yankan naman jikinka ba za ka ce ko ma waye na kafirce da shi duk da kasancewa zamanin annabi ko waɗanda suka gagara daurewa suka yi biyayya makafiran daga baya suka yi nadama Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ce banda ku saboda yanzu a halakar da kai akan wani abu to sai kai kwana amma an ka riga ka yi ritaya dama kawai kana rakiya ne yi kenan bi kawai ya dunka wannan gugan zana fa ne na'am misali na farko kana abu jahal kun ga abu jahal wannan takadari idza sami'a bi rajulin qad aslama idan ya ji labarin wani mutum ya musulunta la ko sharafin wa mana'a mutumin da yake da daraja ba a iya taba ki to annabahu wa akbahu sai bari sai an zo taro sai ya aibanta ki ya kaskantar da shi saboda shi Abu Jahal yana da matsayi kuma ba zai tafi ba sai ya todarta shi a gaban mutane وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال idan yana da dukiya ya masa gargaɗi ya ce sai mummunan hasara ta same ka sai mun yi dalilin rusa dukiyanka gaba daya sai mun tsiyata ka filmali wal ja a cikin dukiya ko kuma wajen matsayi wa in kana da ifat idan mai rauni ne da rabahu wa agrabe yana zuwa sai ya ci kwalarsa sai ya harkaɗa ki ya mangare ki in ya mangare ki sai wawaye su karɓe shi kuma su ta wulakanta shi wanda lokaci mutum zai so a ce ya samu kuɗi don wallahi kana da kuɗi fiskanka ta wuce a mare ka to in za a yi gunaguni sai dai ya can gefe a ce kana wa'azi sannan bayan wa'azin da kake kana wa'azi kana karantarwa ga kuma tsarin kuɗi sai wani ya bada amsa ka ce na baka miliyan saboda miliyan ba wani abu bane to kun ga anan Abu Jahal ya raba mutane gida biyu mai hali bai sai taba ki ba amma zai jawo yadda zai wulakanta shi wanda bai da hali kuma wannan kalla ba sai yadda Allah ya yi da shi gawai Allah ya kyauta sannan wa kana amma Uthman bin Affan bakwan Uthman bin Affan duk da girman Uthman bin Affan bakwan sa sai ce zo ya lakuhu fi hatirin sai ya zo ya sa ki yana zaune a tabarma sai ya dauki tabarman sai ya rufe yin karauno din nan an san karo ko? Sai ya rufe shi a ciki min warikin nahiyar karonon da aka yi daga tankan da binai. shine kaman kaba wannan kaban da ake samu a gunnan mu nan muna yi da kaba to su wacan haddatan kan da ne saboda kafin ka samu kaba yana da wahala amma tankan da ne ko ina saboda haka sai sukan yi tabarma sukan yi shimfiɗa da sauran makamantansu sun mai kailahu min tati idan ya sa sai ya hura masa wuta a karkashi ya ce idan baka bar addinin wannan sabon addini ka dawo addinin iyayenka da kakanninka ba ba zan bar gafa ka ba duk da girman Usman bin Affan sai da aka azabtar da shi a hanyar Allah ولما علمت أم مقعد yayin da mahaifiyar Mus'ab bin Umayr ta samu labari bi islamihi ya karbi addinin Allah mana'atu ta'ama wa sharaba sai ta hana shi abinci da abin sha wa akhrajathu min baiti ta fitar da shi daga ɗakin sa daman mahaifinsa ya bar duniya an bar ya bar duniya kuma ya bar dukiya da ta je ya karbi addinin Allah kawai sai ta kore shi wa kana min an amin nasi aisha yana daga cikin mutane masu ni'imar rayuwa a wancan lokaci sun ka gan shi bulbul amma fa ta kashafa jilbihu ta kashafa alhajja saboda tsaban yunwa da wahala da ainihin matsi sai da ya kasance ya rame yana saba kamar yadda maciji yake saba kawai saboda ya karbi addinin Allah wa kana suhaib bin sinan ar-rumi akwai suhaib dan sinan ar-rumi wa abda kafirai suka kama shi suna azartar da shi hatta ya da wa'ya har ya karrata hankalinsa wala ya diri ma ya kul bai san me yake faɗi ba su jefar da shi su ce talakan banza kaje ka bi addini firme kawai wa kana bilal sai kuma bilal mai kiran sallan annabi maula umayya bin khalf al-jumahi shi dama bawa ne na umayya dan khalf umayya dan khalf kuma yana ɗaya daga cikin manyan kafirai na birnin makka sai ga bawansa ya karbi addinin Allah shine bilal fa kana umayya yada'u fi unqihi habla kun san bawa a wancan lokaci kamar mutum ne a ce yana da awakai a gidansa in kana da awakai a gidanka ko tumakai ka kamo su ina za ka daura musu igiya inda ka ga dama saboda haka bayi abin da yake musu kenan saboda haka umar ya dan khal sai ya daure bilal a wuyanta thumma yusallimuhu ila subiyan sai ya bada yara yatufuna bihi fi jibali makka suna yawo suna masa wulakanci a cikin duwatsun makka duk wanda ya san makka ya san makka akwai duwatsu tafiya da kafa ta ba takalmi a wancan lokaci ba daɗi ko a yanzu ma da takalmi tafiya a cikin duwatsun ba daɗi bale ya ce an ba da yara ‘yan iska mutum suna wulakanta shi wani waje ma su ja shi a ƙasa to ya joro na hu hata kanal hablu ya asiru fi ulke hajjansa suke yi sai da igiya ta yi masa alama a wuyarsa ga kin nan inda aka daure shi kawai saboda ya yi imani da annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أحد أحد كما لوكتين yana ce Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ahadun ahad wannan kalma ma kawai ya rike maimako ya ce Allahu ahad ko huwa Allahu ahad yana ce ahad ahad saboda sauran kalmomin ma ya faɗe su ya gagara yana ɗaya ne ɗaya ne saboda haka wa kana umayya shudduhu shadda shi kuma sai ya daga daure shi daurewa kuma ya dirbuhu bil asa ya dake shi da sanda wa yaljihu ila julusi fi harrikam ya tilasta shi sai ya zauna a tsananin zafin rana kama kana yukrihuhu ala al-ju kamar yadda yake tilasta shi a fita yunwa ya hana shi abinci wa shaddu min zalika kullu abin da yafi wannan tsanani gaba daya annahu kana yukrijuhu wato ya kasance yana fitar da shi idan hami ya ce zahira a lokacin da rana ta je garjinta a birnin makka in baka san zafin rana na birnin makka baka bai wanda ya taba ya je aikin haji ya taba aikin haji ko umra musamman a lokacin tsananin zafin rana in a lokacin sanyi ne bala'i ne amma kamar madina an fi sanyi ko da madina an fi sanyi saboda yana madina ne wani lokaci sai ka sa riguna uku irin kwas kwas din nan har guda uku sai ka sa in baka da isakken lafiya har a birnin madina baka da lafiya saboda bala'in sanyi lokacin sanyi amma birnin makka a ce da rana ina yasa za ga waɗansu mutane in suka fito da ranar sai zazzabi ya kama su sai sun koma tun da abin nan maka koda talaka ne shi yana da AC eh su ko ba masu ɗora abinci mai nauyi ba ne wani suna kawai zai ce ya ɗora kayi a ciki zai iya zama awa goma sha biyu da ci komai ba sai ko da safe tumane da kunu da kosai da rana sai an kawo jalof jalof din ma sai an haɗa wato in aka ce jollof ana nufin da shinkafa da wake da taliya da makaroni sannan da dankalin gida bayan ka ci wannan da daddare kuma kana neman tuwo da miya har yanzu haba kai kuwa ba dole ka buƙaci ka fita ba amma so sai ga suna kawai za su ci ko sandwich eh ko wannan da ake kiransa shawarma shawarman ma iri daban-daban ne sai su kauce ma wanda yake akwai nama sai su ce a sa ganyayyaki kawai sai ga ya sha shayinsa ko ya samu mineral ɗinsa shi kenan sai ya awoyi da yawa kai kuma ka ci dumamen ka sha kunu ka ɗora da masa ko irin wannan wainan na ko ta waina baka irin ina jin da kanwa yake yin ta ko da ma zuwa awa biyu ko awa uku kuma zai kaji kana neman abinci to su da rana zai wahala ka gaba larabe yana yawo sai dai da daddare bayan la'asar sai ga sun fito saboda tsananin zafin rana na makka to amma mu alhamdulillah da yake mun riga mun saba wahala a nan sai yasa in aka tafi aikin haji ko umra za ga mutane mutu suke cika masallaci wannan yana da kyau mutum zai je sallan azhar ya dawo ya sake zuwa la'asar ya dawo ya je ya yi magariba da isha'i ya dawo da asuba ma ya sake fita da asuba sai ka dauro zaka ya fita saboda waje yayi sanyi haka akwai daɗin bacci ya je ya dawo tun da dama abin da ya kai ka kira gara ka je ka ci riban wannan imam malik ya ce saboda babu makka a garin to ka je kai talabin can ɗakin kaba don ka samu lada To amma a nan ana son a kawo mana cewa saboda tsananin zafin ranar makka su karan kansu mutanen makka da ranar ɓuya suke yi. Amma haka za a ɗaure Bilal da tsananin zafin rana a ba da kima ‘yan iska suna jansa a wannan tsananin zafin ranar. Bai tarafi huwa la zahari hefin ramda a jefa shi da baya a bisa tsananin zafin rana sai ba ta makka a wannan duwatsu na makka. ثم يأمر بالصخرة العظيمة يتي أدوكو ببن دوزي ومن جرانسا يتي أدوكو دوزي ميزاتي فتوضع على صدري sai a ɗora a kan ƙirjinsa mafiya yawa duwatsun sun za ku gansu bakake ne bakake ku kuma dama idan rana ya haska ku ba su da daɗi bakaken duwatsu haka za ka rinka gani wani waje ma yadda ka san gawayi za ka ga duwatsunsu saboda haka lalle Bilal ya wahala an azabtar da shi amma kun ga Allah bai kashe shi ba eh kuma ya kulu su kuma Bilal a lokacin yana cewa la wallahi Umayya dan Khal ubangidansa yana cewa la wallahi za ta zalu haka za hatta ta muta yace wallahi ba za ka gushe a haka ba har sai ka mutu au takfura bi Muhammad ko kuma ka kafirce da Muhammadu wa ta'budan lata wal uzza ka dawo kana bauta ma gumakan lata da uzza fa yaqulu wa huwa fi zalik shi kuma yana cikin wahala sai ya ce ahadun ahadun Allah ne ni ni ba zan bar Allah ba wa yaqulu yana cewa law a'lamu kalima da na san wata kalma fi abyadu lakum minha wanda idan na faɗa za ta fi ɓata muku rai la qultuha wallahi da na faɗa wa marra bihi abubakarin yawma wata rana kawai sai ga Abubakar ibn Abi Quhafa ya zo wucewa wa hum yasna'una zalika bi suna ta azabtar da shi ya tambaya aka ba shi bayani fashtarahu bi gulamin atwal sai ce to shi ma yana da wani kangareren bakin bawa ya ce to ku mun musanye ku karbi wancan ku bani wannan suka ce sun yadda a wata ruwaya aka ce wakila bi sabya wa sai da ya ƙara da ukiya biyar aw bi khamsin min al ko da azurfa guda biyar wa taqahu shi kuma yana karbanta sai ya ce ma bilal na yanta ka ka zamo da daga nan har abada shi yasa wannan dai daga cikin abin da Abubakar bin Abi Quhafa ya aikata kenan inda za mu je karshe za ku sha mamaki haka yayi ta yanta ku zaman marasa galibu ake azabtar da su shi kuma ya je ya same su ko nawa ne haka ba za ta ce a dauki kudin na baya har mahaifinsa ya ce haba kai kuwa kana da dukiya kuma kana fuskantar kalubale a cikin garin nan ka yanta waɗanda suke gwara zamana wanda duk wanda ya ce zai taɓa ka za su daka shi su hana shi sake amma kana yanta raunana wanda ba za su iya tare maka komai ba sai ce ubangijinsu zai tare mu yasa in zaka yabu kai domin Allah kar ka samu wani kwage mai ƙarfi wanda yake ka ce bari ka taimake shi ka ƙara mai ƙarfi ƙarfi samu wani lange-lange in ka taimake shi sai Allah ya taimake ka wannan ina yi ne musamman da 'yan siyasa ai daga nan har zabe murnin da faɗa muku kenan Allah ya taimake mu na'am kun ga wannan kenan wa kana Ammar bin Yasir sai Ammar dan Yasir radiyallahu an maulan li bani Makhzum shi kuma bawa ne na kabilan Banu Makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummu wala dun mamaki da shi da babansa da mahaifiyarsa duk suka musulunta wa kana al-mushrikuna ala ra'sihim Abu Jahal mushrikai kuma a bisa jagorancin Abu Jahal yukhrijunahum ila al-aqsa suna fitar da su wato duwatsun wajen birnin Makka, alafta kenan, idan hamiyata ramza a lokacin da tsananin zafin rana ta kankama. Na'am, wa yazbunahum bi harriha wato suna ainihin narkar da su da tsananin zafin ranar. ومر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعذبون annabi ya wuce su kawai sai ga dukkan su uku ana musu azaba ga uba ga uwa ga na fa qala maza Allah sai tausayi ya kama shi ba zai iya yin komai ba sai ta sabaran ala yasir sai ta ku kara hakuri ya ku zuriyan gidan yasir sun gida guda ne ana neman a halakar da su duka gaba daya sai ta fa inna mau'idakumul janna ta ce idan kun mutu inda za mu haɗu ma'alƙawarta da ni da ku shi ne gidan aljanna sai kun gana ya fi musu komai daman duk abin da yake yi abin aljanna yake nema famata ya tirtila ba baban ammar ya a wannan azabtarwa ya bar duniya wa ta'ana abu jahal sumayya ita kuma sumayya mahaifiyar ammar ummu ammar abu jahal shine ya cike ta da maki sai kubule ha bi harbatin famata ya dauki maki kawai ya cakka mata aka ce a gabanta ya cakka mata ko a cinyanta a dalilin wannan ta duniya nan take na wa hiya awwalu shahida fil islam ita ce farkon wanda Allah ya karbi ranta a hanyar musulunci farkon wanda ta fara shahada kuma kun san duk wanda ya shahada dan gata ne a wajen Allah sai dan akwai bashi a kansa yasa bashi da kuke gani wallahi bashi bala'i ne wani abin ta kai ma a yanzu malamai ne suke cin bashi ba su biya za ga malami ya zo masallacin ku ko kuma yana muku limanci in ya zama dan dama dama mai rigan da take da haske ba fa fara ba yake nan sai ya karbi baki in ya karba kuma ba zai biya ba ana taba shi sai ya zo ya yi mummunan wa'azi a masallacin ba daidai ba ne in dai akwai baki a kan mutum ko ka hada ka yin akwai baki akwai matsala ka yi kokari ka yi tattalin din baki da yake tsakaninka da mutane na wannan baiwar Allah wahiya sumayya bintu khayya ita ce sumayya diyar khayya maulatu abi hudhaifa bin al-mughira wato baiwa ta abu hudhaifa dan al-mughira bin abdullah bin umar bin maktum wa kanat ajuzan kabira da'ifa ta kasance fa tsohuwa ce ta riga ta tsufa tuko amma abu jahal ya kashe ta wa shaddadu al'azaba ala amma suka tsananta azaba bisa ɗansu amma bayan sun kashe iyayen bil harri tara wani lokaci da tsananin zafin rana wa bi wada istakhril ahmari ala sadrihi ukra wani lokaci da ɗora masa jan dutse mai nauyi a kirjinsa wa yugassihi fil ma wani lokaci kuma wa bi kaffihi bil ma ko kuma a sa shi a cikin ruwa a sa kansa a ruwa hatta kada ya da wa'ya har ya kasance hankalinsa ya fita. Wa kalu lahu sai su ce masa la na turkuka hatta ta fibba Muhammad ba za mu barka ba sai ka zagi Muhammadu aw taqulu fil lati wal uzza khairan ko kuma dangane da lata da uzza sai ka yaba musu fa faqahum ala zalika mukriha ko mukraha lokacin da ya ga azaba ta yi yawa sai ya ta yake ya kasa ce amma kun ga kabba ko kubai wanda aka ba da labarinsa a wani waje can gaba shi yana yankan naman jikinsa aka ce ya zagi annabi ya ce ba zai zage shi ba haka suka kashe shi ya sa imani imani ne kowa da irin nasa ko a yanzu mu da muke zaune a wannan majalisa imani imani ne mai yawa wani da yake zaune a can gefen imaninsa ya fi nawa amma ni na fi fatan na waya fi na ku. Ina yi kowa ma yana son kansa wannan bangare. Amma wallahi sai ka samu kana wa'azi kana karantarwa wani yana zaune imaninsa ya fi naka. Tunda imani a zuciya ne. Allah ki ya san wane ne. Ya fi tsoron Allah a tsakani. To a nan amma sai ya amsa musu. Amma kuma وجاء باكيا معتذرا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم daga baya sai yazo yana kuka yazo wajen annabi yana kawo hanzari yana da na sani fa anzalallah shine Allah ya saukar da aya man kafara billahi duk wanda ya kafirce da Allah min ba'di imanihi bayan yayin imani to Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da shi illa banda man ukriha wanda aka tilasta shi kun ga an fitar da shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana da natsuwa a cikin imani walakin man karaha bil kufri sadara amma wanda ya karbi kafirci ya ci gaba da kafirci to wannan shine halakakke ga malamai masu tafsiri inda za ka fassara wannan aya ka zo kan wannan aya to kamata ya kasan wannan labari tun wannan yana daga cikin advantage na karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai na Qur'ani science suka ce asbabun nuzul asbabun nuzul dalilai na saukan ayoyi bi ma'ana suna daga cikin ulumul Qur'an kuma da su ne ake tafsiri dole a samu reason behind revelation ko a samu cause na ainihin revelation don ka zo ka fassara aya baka san wancan hadisi ba kai zalun kai zalunci kuma kai jahilci gashi ne yanzu dai cikin sauki an kawo mana dalili a dalilin sa Allah ya saukar da wannan aya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته